ki ba ne wani abu ne ya sami musulunci hijira yana da shekaru 61 mun san ba Allah ko hafizahullah min sharri al'ada tun da a san abin ba har yanzu an zo mu sani tun da tako daga nesa ya zama wani abin tunani menene wannan abubuwa har ya zama yanzu ya zama sunna an san yadda yake da saboda haka kowace wata ina ta na yana munasar wani to wannan wani abu ne daga cikin abin da ya shafi rabi awa amma abin da ake ce ibito magana shine juyin halin samari idan juyi na musulunci yau shine muka juyi hali wai juyi a juya halin ɗan adam shine muke cewa da turanci revolution ko sudden change in thinking sudden change in governance sudden change in situation and so on canji daga wannan zuwa wannan shin wani mataki ne samari suke bayarwa idan juyin juya hali ya zo akwai abubuwa guda uku a nan akwai halin akwai canja shi sannan akwai don me ake so a canja don mun san akan yi canji na siyasa ko daga wasu da ba rayuwa su an kashe su domin dan takarawa da dole hau kamar yadda muke ji ya yi samun misali a nan kaduna a npc kwanan nan ya wuce kwana biyar ba kan wani yana son shugabanci su wani suna so aka je a gwabza a kashe mutane samari guda hudu wai kan wani dole shi ne zai zama shugaban tirebobin tanki in ba shi ba sai dai a mutu aka mutum kuma to abubuwa ne guda uku na farko shi dan adam da kake gani akwai abin da ake ce mashi kalbu a jikin shi akwai abin da ake ce mashi akalu to idan suka haɗu da kalbu da akalu sai ilmu ya haɗu ne aka sami kalbu ta haɗu da akalu sai a haifar da ilmu amma gwargwadon ilmu ne tunda muna ce ilimin boko ko ilimin addini ilimin kiwon dabbobi ilimin noma ilimin sanin daji duka ilimomi ne amma mun san ashraful ilm shi kalbu na dan adam idan mun ce zuciya dan adam tana da ma'ana biyu akwai zuciya na likita akwai zuciya na allah na likita tana nan a ɓangaren dama hagu na kowane ɗan adam amma wannan gidan zuciyar ne in ka je wajen likita ya ce zuciyanka lafiya wai wannan wanda take kwanci ɓarewa hagu ya auna ya ga tana bugawa lafiya yadda ya kamata ta buga jini ko ina ta je lafiya lau ba komi sai ce je ka ka zuciyarka lafiya yana da cewa kuma zuciyarka tana ciwo to amma wannan zuciyar da take ɓarewa hagu gidan zuciyar ne na Allah ya sa mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah hadisi yana cewa fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al-jasad kullu wa idza fasada fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb ala wa hiya al-qalb a cikin dan adam akwai wani tsokan nama murda a kira shi idan ta zama na kirki dukkan jiki ya zama na kirki idan ta lalace dukkan jiki ya lalace sai fassara mana da alawar hiyar kalb alawar hiyar kalb alawar hiyar kalb ita ne kalb ita ne kalb ita ne kalb to ba kalbin da likita ya sani ba ne kalbin ta fi karfin sanin likita domin za ka ji alƙura ya ce fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada zuciyarsu da ciwo in ya ji wajen likita ya ce zuciyarka lafiya wani ne mai gaskiya madadin mai zuciya shi likita yana amfani da gidan ne kamar misali ka san wanda ka san motan shi sai ka hangi motar nashi a hanya da can ta wuce an jima can ya gina ka ce na ganka ka wuce dole ne ya zama shi motan shi ne ya ce a'a ayyukin sai ban fita ba ka san zai ka ce ai ko na ga motar ka a daidai oho yara na shi ka amma da farko da wani motar da ya ce kai ya ce in ma kana nesa ne da mota sai maka fitilla ya ce wani ganka wani ko ce na ga motarka ta wuce ko kai ne a ciki ko ba kai bane ba sani ba amma saboda sabo na san alaƙanka da wajen haka ne idan mutum ya je gidanka ko bai same ka ba ko bai sallama ya ce na je wajen ka ɗazu amma dai ban aika a duba mun kai ba ya ce karfe ne kake karfe ka na je wani ma'ana na je gidanka shi yasa dan adam saboda sabo sai ya kira gidan karbu karbu shi wannan tsokan nama da ke ɓarayin hagun mutum da ake kiran kalbu gidan kalbu ne ba kalbu shi yasa da yanzu mutum zai fadi wa mutum to kalbin tana nan amma wancan din ba tana ko ga lafiya nan tana nan wannan ɗin da muka sani amma wancan ba tana nan to ita wannan kalmar ita ne ake hada ta da aƙalu idan aka hada ta da aƙalu hali larabci ne ba ka ce hali kawai har da hausa yana da kuma naci ne ba naci ba ne na larabawa ne ya hausarta da ita ne amma saboda ya saba yarda zuciyar dan adam in ya mutu kira ta da kalmar kawai ya santa to guda biyun nan ma'anar ƙarfi wancan ɗin na wanda gidan a ƙirje ke ita ne ƙalbi sai a ƙalbi wanda yin suna da su ne tambaya nan menene a ƙalbi ka san mun yarda ko har mukan cewa na bai da hankali ko bari ka ji kuma abin mamakin hankali a ɗin abin mamakinta mafi yawan mutane ba su da ita amma ba mai roƙon Allah ita ba wanda ya taɓa ɗaga hannu ce ya Allah na roƙe ka ba ni hankali ko ba ka taɓa ni dai ba taɓa ba wani wani ba ya ka dai wanda aka ba ko ba ya da ba ka da Allah ba wanda ya taɓa ɗaga ko ma wakaci ne sai sai mutane mahaukata amma shin da gaske ne ko mai hankali ne alkur'ani na gaya mana akasar ha la ya yi muna amma ba a taba taruwa ce malam mota da sa ta ana roƙon ma hankali amma ba a haka aka wajen shi a ce a roƙon man ban da lafiya ko yanzu kuma da kace a roƙon ma karam kalla ban da lafiya a roƙon ma Allah ka sami aiki a roƙon ma ne ka sami kuɗi a roƙon ma ne ka sami muƙami amma ba wanda ya taɓa zuwa ce a roƙin min Allah ba a bayan hankali ka sa ta za mu ku ba ka ji tun ka za ka hankali ce to Allah ya ce rubi yau ba mu da shi ban sani ba ko yana cikin masu yawan can ya sa nake roƙon Allah a bayan zai shiga cikin mu shiga cikin kaɗan masu hankali kuma gaskiya ne a kasar masu lafiya to amma akwai ra'ayi ka san likita in yana so ko scientist in yana so yake maza ka dawo ɗinka ni ma ina yi idan kana yi to kai ma mawakaci ne wajen mutane ba yanzu sai ka zauna ne cikin sakina wa idza haɗar mujahidu qalu salama sai kuna tafi ko kuna da wani kuna cin abinci sai wani ya ce ma wani mai cin abinci ya ce Allah dubuwa ne sai ka ci da hankali ce me ba ba ga yake hadama ba hannu ba hannu wala suka ci abincin suka ci manyan mace sai ka tambayi kanka shin kai ma kana hadama wajen cin abinci idan kana hadama wajen gama lokaci saboda ka sai ka daina ga wani irin hadama ma'ana wai kwaso abu da yawa fiye da ka'ida sun rashi ne hauka ko da za ka yi ciyawa ka kasa ɗauka tatsin nan da akan ba zai ƙaro wata tatsin na gizo ko ya kasa ɗauka sai ya ƙaro wata ya ƙara ɗauka sai ya kawo wuta su ne su ma ba ta wani a cikin rukun kare da tafiya ɗauka to mafi yawan masu hali na najeriya mahaukata ne za ga mutum ya saci kuɗi ya saci kuɗi ya zuba a banki ya wuce ya tafi new zealand ya buga ya je amurka ya zuba ya tafi gari kaza ya zuba ya je dubai ya gunga zubawa wanda ba zai ma ci ba da kace ashe tare irin wa'annan tun da wancan ci ham ham ham hauka ne to ga wani ma mahaukacin muna da shi amma kuma wajen mutane saboda su kasa yin analysis din hauka sai su kira sai su bayi tatin ce kai ne sardauna yan hauka a sardauna samari ko ba mu kuma sardauna mahaukata sai ga an bai traditional tatin wai wani ya kai abin kaza saboda ka mun ba shi mukami sarki ya kira shi ko da kace ba kira shi kowa ne kira shi kai ne abu kaza na nan gari alhalin wajen masu hankali mahaukaci ne kuka ba shi yasa idan ya tashi aikin sai kuga yana aiki irin na mahaukata masu hankali amma suke gana haka to waɗannan biyu kalbi da muka faɗa da da muka faɗa su ne idan suka haɗu sai a sami hali to abin da ya haifar shi ne irin waɗannan zamantakewa da muke da malamai da muke haɗuwa da su abinda suke so su gyara kalbu su gyara akalu sai a sami hali idan aka sami hali hasana to idan samari aka kira su zuwa ga wani abu to za a gan cikin hankali ka san saboda rashin kyan akalin muta samari wasu da rashin kyan akalu sun zama ne makami hannun 'yan siyasa saboda akalu ba ta da kyau kalu ba ta da kyau to product ɗin shi ne hali ko to bai da kyau sai ka gani in siyasa ta zo wani ɗan takara ya tara samari ya ba su abin sha na kwayoyi ya ce ga abin da nake so ba tare da sun tambaya ba ina 'ya'yanka a cikin wannan abin da kake so ku kashe wani ku kona gidan wani ku ci mutuncin wani ku zagi wani ku wani kaza saboda da akalu da kalbu da suke sun fitar da mummunan hali shi kenan sai aiki ba tare da tunani ba shi yasa mafi yawan mutane suke so wai akan ce wai wawa kowa na son wawa amma ba shi haihuwar shi saboda wai akwai benefit wani amfani da kake samu amma amfanin na hali ne mummuna ne amma ba ka so ka irin wannan da samari an gyara kalbi an gyara hali kuna zaton wani ɗan siyasa zai ɗauko wani makami ya ce mu je ku je ku mu wani kaza su bi ya ce a'a me kake nema abu ka zane na duniya na bar maka rika na kamar ne kamar abin da ya faru ma hassan salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da abokin hamayyar shi ya tsaya ya ce da duk larabawa za su kare aikin nan to duk sai ya bi abin abokan haka ya mashi da dilla ya kwaro ba a ci wani mulki a sha to wallahi sai na yi ita mulki kake so mu zubar da jinin mutane mulki ya ce rika mulkin je ka da shi saboda ne an sami kalbu an sami akalu hali mai kiyaye shi ko wancan da ya rasa kalbu ya rasa hali ba abin da yake kallo sai mulki shi da ya kalla sai ce in haka da shi kenan don mulkin nan dukkan laraba sai su kare sai na sami mulkin nan a sai ne na karantun suna ba sannan na abu ne to haka sai ce shi in ma to rika kawai saboda haka dole wajen juyin juya hali na addinin islama dole samari su zama suna da husnul qalbi husnul aqal sannan a sami husnul am idan aka samu wannan gobe to insha Allah duk abin da aka tasa na alheri za a same shi um, shi akalin ne da muke magana don su ne foundation kamar in za ka yi gida da ofciya dole sai ka sami kyakkyawan foundation ko in baka sami kyakkyawan foundation ba to gina ba zai zauna ba shi yasa mutanen kirki malamai kullum abin da suke nema gyaran wannan zuciya idan ta gyaru takan gyaru ne da ilimi don kalmu sai allah ya bata ma'aikata da ya bata ma'aikata kuma sai ya horar da ma'aikatan kamar yadda allah ya hora mala'iku da yashi mala'iku ya ce la ya rasu da ma'amara ko to allah da ya tashi ya kalbu sai ya bata ma'aikata akwai ma'aikata na ciki akwai ma'aikata na waje ma'aikata na waje muna iya ganin su muna iya ganin zahiri muna iya ganin ido muna iya ganin hannu muna iya ganin kafa muna iya ganin dukkan gaɓoɓi dai masu aiki Allah ya kore wa kalbo ita shi ya sa idan zuciyar ka kalbo ta ba kafanka umarni ba ta sabawa duk lokacin da zuciyarka ta ce tashi mu yi tafiya in dai ba kafan ba lafiya ba me ke faruwa tashi za a yi don lokacin kalbinka ta ba idonka umarnin a rufe ba tare da wani ba zai rufe hakanan duk lokacin da an rubuta ba hannun umarni zai bi ne kamar yadda allah ya hura mala'iku la ya suna ba sai dai bambanci na mala'iku sun yi suna sani sauran gaɓaɓuwan na adam suna yi sani ba da wani zai cinno idonka da allura ko wani tsinke kana to sai kai tambaya ya ce yaya in rufe ko gwada in rufe ai da gani ka zama mummuna abu ne ko wai ilimi zai zo da ilimi ya zo sai ya gaya ma zuciya cewa abu fa in ya faɗa cuta ne sai kalbi ta ba ni ido umarni rufe kawai sai ya ka rufe ido gam in hannu za ka sa sai ka maza kare hannu in duka za ka sai ka maza ka duka kai baka san ma lokacin da aka bada umarnin ba ka ga dai kana cikin aiki kawai rufe ido in ma ya ga ka ne gudu ko sai ido sai abin nan wai ido kan ya zama sai ba kalbi labari idan ya ba kalbi labari sai ta analysis sai ta bada umarni in rufe ido ne ta ce rufe in hannu za ka kawo kawo hannu ka kare in kafa ne za ka yi mata menene za ta kalmin kare bismillah kafa ba za ta saba ba sai ka bi Allah kullum ka sai ta gudu in ta gudu yau ba zan yi ba saboda haka aikin waɗannan guda biyu shi ne ke fitar da halu wato ina analysis ɗin halu ɗin ne domin yin juya hali ko don halin a sama a juya wani gudun wani samawa ake da shi wajen bayarwa shi ne wani halu kuma shi yasa amirul muminin aliyu karamallahu wajen yake cewa ra'aytul aqal aqalaini fa madbu'un wa masmu la yanfa'ul masmu idza lam takun madbu kama la yanfa'u shams wa naw'ul ayn mamnu yace ya farga hankalin dan adam guda biyu ne akwai na ciki akwai na waje amma ku sani na wajen na ba shi da amfani idan ba na cikin kamar yadda hasken rana ba shi da amfani ga makaho hankali biyu akwai na ciki akwai na waje sai su nuna kamar yadda idan ba shi da amfani haske ranar ba da daddare ne ba farin wata ba lantarki ba komi kana tsoro da amfani akwai da shi kai da makaho duk ɗaya ne sai lamube ya ka sami haske na waje sai ka maka mana ciki to haka hankali yake idan akwai na to sai ya tarar da na ciki in ba na cikin to na wajen ba amfani shi yasa ka ga hannu amfani wasu amfani shi ko to idan ba hankali na ciki hannu zai dauki makami ya sami ɗan'uwansa kafa ta amfani amma idan ba hankali na waje sai ka ɗauki kafan ka taka ta ka je ka sabi Allah baki na da amfani amma in ba hankali ciki sai ka ɗauki bakin ka ci mutuncin wani ka kafirta wani saboda na cikin babu to dole ma'aikata ne guda wani hankalin a sami na ciki dama an halice ka jubilat alaihi sai a samu na waje to idan ka gyara na ciki in suka haɗu da na waje to suka sama akalu sai ilmu ya zo sai hal ya zo saboda haka dole ne ya zama samarinmu maza da mata ilimi shine zabul qalbi zabu lil qalbi shi yana guzurin zuciya kun san dai amfanin guziri ga matafiyi ko in za ka yi tafiya gwargwadon tafiya ka gwargwadon guzurinka in ka taso da kaduna za ka tafi lagos ka san irin guzurin da za ka yi in za ka wuce ka san irin guzurin da za ka yi gwargwadon tafiya gwargwadon guzuri in tafiya kankan zuwa ba za ka taso da kaduna da motanka zuwa abinda za ka yi kawai guzuri ka zuba mata mai hultan ya isa ya kawo ka ne hukuma da kai in za ka wuce kuma ka san za ka yi tanajin guda biyu kanan za ka tafi sokoto za ka yi tunanin hultan biyu zuwa da dawowa ko kuma fiye da haka nan sai kai ne sai ka tanajin tafiya to ita kalbu tana bukatan zabu huwal ilmu azabul qalb saboda ita kalbu tana da markaz marakib ɗinta abin hawanta hawanta shine nan jiki da muka gani to zaduhu al'ilmu to idan aka sami mahayi mai kyau aka sami guzuri mai kyau shikenan karka damu da makantan mahayin amma makantan mai hawan shine laifi yanzu aka kawo maka ga dire ga makahon mota ga makauniyar mota tafiya da rana ba fitilla ga makahon direba ko kuma mutum za a yi tafiya da dare amma ga makahon direba makahon direba an mana zai wancan mai waƙa nan ko yanzu da allah za ka shi direba shi makahon ne ga mota lafiya sai ce ku shiga kawai zan hau da mai hawa babu saboda mai wai hankali na ciki makaho ne da mutum na makahon doki lafiya lokaci a je inda ake so a je a dawo a sa ma da amma ba ya gani ba komi da ka je lafiya ka dawo lafiya saboda me na cikin mahayin lafiya lau amma kuma na mota kuma na doki in ba ka gani ba inda za a ji saboda haka sai samarinmu kun zama masu hankali na ciki sannan kuna da guzuri to idan aka zo juyin juya hali to sai bukata ta biya domin idan abu juya ka san kowane akwai acid din shi abu kaza ne ma'anin juya a juya dan adam zuwa kaza to akwai abin da ake nema a samu mun zama musulunci na farko ana bukatar juyin jihali na musulunci farko abin da za a buɗe a gani na farko shahada in ka yarda da shi shi ke hana shiga in ku kake so da mukami babu ba wajen bane ka zo da tafiya da kai amma me kake so kana son suna za a ce ba wajen bane kana son kuɗi ba wajen bane kana son hutu ba wajen bane kana neman ɗaukaka ba wajen ba ne kana da niyyar ka sami shahada eh sai wajen ne bismillah za ka iya haƙuri da yunwa da wulaƙanci eh wajen ne bismillah za ka za ka zama eh bismillah saboda dole na sun auni guda biyu misalin da nukan bayar shi idan wa'annan abubuwa suka zo hali ya gyaru wani lokaci ba domin ka riga ka gyara intanali misali sai ka je tasha kuma tashi aka ce sai nan da awa biyu ko jirgin sama za ta tashi sai nan da awa biyu aka ce ga ɗakuna guda biyu akwai ɗaki a can akwai ɗaki a nan ka shiga kowanne to sai mutum ɗaya ta nan ya riko wata mace ga taba a bakin shi ga giya a hannun matan sai leƙa wani ɗaki zai shiga sai ya tarar da wasu mutane daga mai naɗi sai mai carbi kamar irin su malam sahabi in yi shiga mai zai ce ya ce ok sorry ba wajen ba ne haka zai ce ko ce ok sorry please sai ce nan ba wajen bane ko an ce nan ɗakin haka kai ma ka fito da nadin karshen ka hannu aka ce ga ɗakuna nan guda biyu shiga kowanne ka jira da shigar ka sai ka tarar da wajen ya zo da hayakin taba ga shaye-shaye ga 'yan mata da maza na tarawa hamliket me za ka ce oh a'udhu billah ba wajen ba ne ausu billah za ka ce ba wajen ba ne ko an ce nan ne wajen shigan ce a ni na mu ma ka zauna a waje can in ba wani ɗakin saboda haka haka halu suke idan aka hana aka sami abin da ake nema to idan ko ba a samu sa'a ko ake samu a najeriya irin 2000 irin 2011 da makamantansu kaga samari an yi rikicin siyasa sun je sun fasa gidan giya sun kona tarayi kuma kawai su shiga shan giya amma wani musulmi ne me suke juyi oho a muna shan iya a kaduna allah mu tare sabi ya sani a je babba allah akbar ana sai a je a fasa wani ɗaki na ɗakin na arna ne a fasa na ɗakin ana shan giya a fasa sai gansu kuma da kwalaben giyan suna sha gefe guda in an yi sai an ce ana jihadi a'a ba haka ba ne saboda shi kullum akwai ka'ida ka'idan shi ne misali zan bayar lokacin abu abdullahi ya gaya ma abokin jayen shi ya ce mashi ya ce ko ka san ni ne halifa ni ne shugaba ne kamata a man biyayya ya ce to ai shugaba imami yana da kwaliti guda hudu na farko dole ya zama hakimin bil kitabi ka'imin bil kisbi sannan mutane da dinin haq alhabisu nafsihi a anta kazalik dole shugaba ya zama ya tsaya a kan littafi mun san menene kitabu nan da yake nufi ko alkur'an hakimu bil kitab na biyu dole ya zama al'adilu na gaba dole ya zama almutadayyinu bidini haq ya zama addinin da yake yi ba jibu bane sannan kuma ya yi kontrolin nafsuhu ala zalika cewa abin da na tsaya akan wani abubuwa on change zama halifa kawai doesn't mean ba an kira ka halifa doesn't mean kai ba haƙi wa bilkitabi ba ba mu kusudu ba ba muta da yunin bidina haƙi ba ba habisu nafsi ala zalik doesn't mean ba ya amfani wani lokaci da an sami kore an ce ai halifa ne ai an ce shugaba ne ai gwamna ne sai gaji ayoyi ku bi Allah ku bi manzo Allah ku rike umarwa ulil amr a jiha ulil amr gwamna a karamar hukuma ulil amr chairman a ward ulil amr kansa dole kai musu biyayya allah ne ya faɗa haka anya ko dai kai ka faɗa saboda haka idan aka sami wayancin guda biyu sun gyaru to idan an yi magana kana da ma'aunata ta yi muwafaka da kitabu ta yi muwafaka da mutu da yini biginin haka ta yi muwafaka bilkisar ɗaya bici soke shi kenan ku zo ya sa shi tijjani radiyallahu anhu ya faɗa ya ce iza sami itun anni fa wazinuhu bi mizan shar'i iza wa faqa fa khuzuhu wa iza lam fambazu idan kuka ji an ce na ce to ku ɗauki maganan ku auna ta da ma'auni na shari'a idan ta yi muwafaƙa da shari'a ku ɗauka idan bai muwafaƙa da shari'a ba ku watsar ban faɗa ba saboda haka samarinmu koyaushe dole haƙƙi ne akan malamai su gaya musu aƙalu su gaya musu ƙalbu su sanar da su ƙalbu abin hawa ne ilmu kuwa zaɓi sannan sai a sami hali domin idan juya juya hali ya zo wanda musulunci zai ɗauki matakin shi inda ya kamata idan aka rasa waɗancan abubuwa to idan aka yi wasa sai a yi ta barga da balla a yi ta fama kuma alhalin wannan abu yana hannun samari ne kamar yadda muke kiran wannan islamic movement in nigeria harkan musulunci a nigeria ko kun san gwagwarmayar da aka sha baya 70s 80s da makamantan waɗannan allah cikin rahaman shi ya tayar mana da wani saurayi don ina maganar etis shekaru talatin da wani abu da ya wuce ne shi shugaban a lokacin yana saurayi ne ba gwagwarmayin da bai sha ba ba wahalan da bai sha ba kun san da farkon maganar ma da dogarawa da 'yan banga ko ake haɗawa ko so suke bi su bubbuge mutanen a sa dogari da bulana sa 'yan banga a yi ihu a ce an yi rikici kawai tsakanin ko maharba ne ko da wasu wane ne oho da yake gaskiya ne fa aka daure kamar yadda na gaya muku idan an zo dole sabar ya zo dole shahada ya zo dole wahala ya zo dole zama da yunwa ya zo in ka ɗauka to tafiya zai tafi da kai da ka ci gaba sai abin ya so mu canja salo ko shi kenan sai 'yan sanda suka so mu zuwa babin ya ci gaba sai ne operation ya dubo ko kuwa yan tada tarzoma ko kwantar da tarzoma suka zo ko amma kwanan nan mun ga abin da ya faru ko sai sojoji da tanki tankunan yaƙi wannan abin an kasa murƙushe shi har yanzu saboda me ya ɗauko foundation ya sami akawa ya sami kalbu ya sami halu halin hasan saboda sun san matafiya ne dama za a lafira ne kowa duk wanda gani a nan filin duniya yana matakai ne na tafiya ya bar alimu zarri ya zo zuhurar aba'i ya zo budular umar ya zo a duniya zai tafi barzahu zai tafi tashin kiyama sai a imma ilal jannat wa imma ilal nar final destination has come tafiya na ƙarke duk da ya tafi wancan matakai guda bakwai ya bar alimu zarri ya zo tsatson mahaifi yana mani daga fita tsatson wani zai koma cikin uwa daga cikin uwa zai daga duniya zai tafi barzau daga barzau zai je tashin kiyama to daga nan sai a raba mutane gida biyu wayannan sunan wayannan sunan amma idan an tashi rabawa hikima na Allah ba zai zo wani ce kawai ya datsa daga nan ku yi haka daga nan ku yi haka zai koma ne za a koma ne me kai a duniya shi ne ma'aunin me kai a duniya shi ne zai baka wancan gida ko wannan gida saura minti biyar insha Allah shi yasa ake son kullum ku sani mu sani cewa muna cikin tafiya ne ba wajen zama ake ba balle ka ce wani ya wajen zama na can ɗin inda fi kai maza ka saboda haka dole samarin ni an ban lokaci sai kuma duk in amma ka'idan tafiyan kenan an ce min hudu zuwa shida ne ne ta awa biyu zan shida in yi saboda haka na farko na gode da girma ni da aka yi da yi min kyakkyawan zaton cewa in zo a wannan wuri muhimmin wuri in ce wani abu gabanku a wannan wata domin nuna haɗin kan al'ummar musulmi gaskiya ne ina jawo kan duk mun sani akwai wasu irin wannan tafiya suna kyamanta suna magunguna a tv suna magunguna a rediyo suna aibatawa mukan haɗu da su akwai ɗaya daga cikinsu wanda na ji ya yi dogon magana a gidan rediyon nagarta na gan shi ya shi alagafa ta malaran jiya na ji ka kai ta dogon bayani amma zan ga maka abinda mai mukama ya faɗa iza ma sabahata fala tawgilan fa inna salamata fi sahili idan za ka yi nitso to kar ka yi can cikin teku ka yi a gefe in abu ya auku sai ka yi fitowa da wuri no in abu ya lalace kana can tsakiya to shak kifin nan sha zai haɗe shi saboda haka in za ka yi yankaye ka yi a gefe ban hana ka faɗa ba amma da allah ka yi a gefe in kai a gefe wai abinda nake nufi tun da dai wannan movement for islamic movement na in nigeria ba mamaki yana raye ga bukata ta biya ya zai yi sai kunya kuma ya kama shi ko ko zai ci gaba da faɗa abu ya fi karfi shi kuma kamar yadda wani ya ce ma'amur bin al'as gwamnan misira ko ya ce yalla bai me ya faru ne ga ka cikin masu hankali yadda na gani amma wannan annabin a garinku aka haife shekaru goma sha takwas kuna mishi kiyayya kai ne fa da ya tuka zo habasha fa ka bi mutane ka ce a dawo da su kai ne fa ka haɗa kai da abu sufiyanu fa suka zo ka yaƙi wannan mutum fa a badar ka haɗa kai da mutane ka zo uhudu ka haɗa kai da mutane ka zo haɗa kai abu kaza wai yanzu wai kuma kai ne wai shugaba a misar gwamna ina hankalinka da ya ce shuruwa ne muna tare da shugabanni ne a lokacin in ce mu yi kawai ba ma tunani sai mu ci ayi kawai amma da hankali ya zo mana shi ne sai muka daina ai muna nadama abin da muka yi to shi ne nake gaya mishi kare nadaman abin da yake yanzu tunda saurayi ne shekarun bai wuce talatin da ɗan kaɗan ba na san shi na shekar ka matsa cikin yankayi kai a gefe saboda yan abin yanzu sai a ji kunya nan gaba saboda haka na gode Allah saka da alheri Allah ya haɗa mu ya haɗa kawunan musulmi a Najeriya domin a yanzu Najeriya muddan muna faɗa muna raba kanmu wasu ƙasashe abinda suke so kenan abinda suke so kenan a yaƙi can a faɗa can wani bai yadda da wani ba wani baya wani wajen shi kafiri ne wani wajen shi mushriki ne wani wajen shi kaza ne to ba zai kawo mana abinda muke nema na ci gaba ba wannan wani abu ne allah ya yi alkawari ya tabbatar da abin har tashin kiyama tun da allah ne alkawari fada sai ka ji kunya ai mun sa abin da ya faru manyan ƙwarai shawa ko sai kuma ga su gaban ya tima abin ɗalib ɗin sun faɗi suna cikin jin kunya wai kuma abin mamaki wai su da sai sun zama shugabanni shi ya sa ai amiral mumini ali bin abi lokacin da ya hada shi da wancan mutumin ya ce habawa ne kai ne da ubanka ko ka tsaya kuna jan mu ni da muhammadu muna jan ku kuna ja muna ja sai allah ya ba mu dama muka fisgo shine yau kuma wannan yanzu shugabancin ku ne za ku kama wanda ba kai da ubanka mun bi da muna nan bayan rumawa da ƙurisha da rumawa da farisa muna jin tsoron su da muka fisgo ku kai da ubanka muka zo da rumawan da ƙure da da da da farisawan muka ragargaza su yau wai kuma da kai muke jayen wai wannan mulki wai kai ka cancanta da shi ba ni ba wanda da mun bi ubanka da muna can ha ba wani kaga magana ne na hankali ko ya gaya mishi da mun bi babanka fa da kuka rika kai da su ka ja kun fito kun ci nasara ku to da muna nan har yanzu ƙwaryar maka ko madina mun zo ba amma da Allah ba mu sa maka fisgo to ga inda mu abu yana saboda haka Allah ya haɗa kan musulmin Najeriya Allah ya sa mu gane juna ɗan uwan juna ne Allah ya sa mu gane makiyanmu daga waje suke ba daga Najeriya ba Allah ya ƙara mana soyayyen juna Allah ya ƙara mana soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara mana soyayyen ahlul bait alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب الفاتح
صل على محمد
صلوات على محمد وآل محمد أكرمكم الله liman Allah ya saka da alkhairi ba mu sani ba dai kila ko idan lokaci ya bayar za mu yi na mu'tamar idan aka yi mu'tamar akan yi magana akan maudu'o'i daban-daban idan aka kammala sai su malam hafizahullah su su rufe to insha Allah wa'annan maudu'o'i da aka yi ba zan ce mun yi hasara ba amma dai insha Allah ta'ala idan Allah ta'ala ya dawo mu da su lafiya za mu ba su dukan mudu'o'i din nan dan dan koda harafi ɗaya ɗaya su ƙara mana a kai domin su ne da al'amara wannan maudu'i da a ce suna nan na tabbata da ko mun dan samu ta'aliki wanda har za mu bar duniya mu je da shi lahira kuma bayanan da su malam suka yi in mun lura babban abin da yake ce mana dole sai an samu saurayi ya samu wani hali wanda zai zama wannan halin zai sa ya zama zai iya ba zai za a iya amfanuwa da shi a juya hali na musulunci a lokacin da mutum haɗa zuciyarsa da hankalinsa wuri ɗaya to a lokacin ne zai ilimi zai bayyana a lokacin ne hali mai kyau zai bayyana to a lokacin ne za a iya samun saurayi wanda za a iya amfanuwa da shi na san masu hikima in mutum ya karanta ilimi dan kaɗan irin mama babu na ni irin na wadda naka ya ayyuhan nasu na falsafa suna cewa idan mutum yana da shiri a nan gaba mai tsawo wanda yana son wani abu ya tabbata a gaba to ya rike samari domin su ne nan gaba za su zama waɗanda za su tamfisa wannan za su aiwatar da shi kuma akwai hakimi na rasha wanda ake zama confucius wanda ma hawa sun maida hikimar a matsayin addini amma shi ba ya karantar a yi addini ba ne mai hikima ne kawai to a cikin hikiman confucius yake cewa idan kana so idan kana da wani fara kake so na shekara daya ya ce to ka shuka shinkafa a shekara daya zaka girbe in kuma kana da fulan na shekara goma kana son wani abu ya tabbata anan da shekara goma sai confucius ya ce to ka shuka itatuwa su mangwaro ne su kashu kafin shekara goma za ka samu abin da kake bukata ya ce ya ce to ka ilmantar da yara domin su ne za su zama samari kuma su ne za su aiki da ainihin wato kazar-kazar da shaja'a wato jarumta da kuma rashin tsoro da kuma suna da ƙarfi to sai mu koma kuma wajen ruwayoyi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labari a cikin kafi inda aka ba mu labarin ashabul kafi Allah ta'ala ce innahum fi وزدناهم هدى wanda suka yi imani sai Allah ya kara musu shari'a wanda na san akwai iran suka yi na ashabul kafi yana da kyau mutum ya kalla don zai kara masa imani da fahimta da kuma nuna da jajircewar samari ya kamata saurayi ya yi sannan kuma akwai a ruwaya inda ake mana bayanin sahibul asr wal zaman ajalallahu ta'ala farju sharif yayin da ya bayyana ya zo a ruwaya aka ce mabiyansa kulluhum shubbanun la kahala fihim illa dukkan mabiyansa gaba ɗaya samari ne ba sai sai kamar kwalli a ido yanzu idan wani baraza ga shi ya shafa kwalli a ido daga nan duk in muka kalli saurayin nan za mu ce ya shafa kwalli ba za mu ga kwallin ba kallin rundunar sabar ajalallah ta'ala farjo shari ba za ka gama dattijo ba saboda karancin aksari abin da za ka hango samari to sai kuma a wani ruwaya sai aka ba da siffa irin samarin ba samari ba samari daskararru ba kodagai takwalai balidai dolaye da ƙiƙai waɗanda ba ruwansu da addini ba irinsu ba sai aka ce za ka gansu la yanamuna fil laili ba sa bacci da daddare lahum dawiyun da daddare za ka ga suna da ruri suna karatu suna kuka suna munajati da daddare wafin nahari hun kalyin sarfati da rana kuma za a gansu kamar zakoki a dawa ba haka ake nufi ba ma'ana ba su da daddare kuma su kwana sallah da kuka samari sannan a wani ruwaya aka ce za a ga su zaɓaɓɓu ga su masu masu riko da addini masu aiki addini to irin wa'annan samari aka ce aksarin mabiyan mai zamani a jalallah ta'ala farjo sharif irin samari ne za ka ga ba to wannan yana nuna mana muhimmanci da kuma gudanar da samari za su bayar a juyi na addini idan ya zo kuma muna da mun gani zamanin manzo sallallahu alaihi wa ka bi ka'ibar samari a waɗanda suka bi manzo Allah ka bi ka'ibar sunayensu zamanin annabi sallallahu alaihi zamanin shehu dan fodiyo ka bi ka'ibar mayakansa da komandojinsa sannan zamanin imam Khomeini mun gani aksari za ka gani samari ne har ma an taɓa tambaya imam kumaini al-muqaddas ce suna goye a baya wadanda suna cikin ciki ma'ana ba a ma haife su ba to ba mu gani ba to kuma mun ga ko yanzu a gwagwar mai mabiya ma a ake wasu mali ne ko a facebook shekaran jiya an nuna min hoton wani yaro a kano an zane shi mahaifansa sun zane shi bayansa ko ina bulala ne ya wani saboda wai yana zuwa taron yan shi'a to shi ne ana fiye da yaran ce sai dai sai dai a kashe shi amma ba zai daina ba to wannan yana nuna muhimmancin ba dan kana saurayi kai zaka ce yau a ce mu ne mu ne wurke da muhimmanci a'a ga muhimmanci kamar da aka yi bayani da su malam suka yi bayani ya ma zuciyarka tana haɗe da kwakwalwa ka tana haɗe da zuciya ba kwakwalwa ita kadai ba ta gane haƙiƙa ba ta zuciya wani ya kirkiro kumbo a polo miliyan ya je sama amma bai gane Allah ɗaya bane har yanzu saboda kwakwalwar ba taɓa da zuciya ba sannan wani kuma yana an gaya mai wani abu in bai amfani da kwakwalwar ya ce shi kawai ayyuka da Allah to calculator ka za ta kare don in aka wani faɗi wani abu ka buga calculator sai ka ce baka yarda ba kuma sai ka ce ƙarya ne ma to wannan shine ne wajibi ne mu haɗa mu da zuciya wuri ɗaya mu fahimci kiran da ake a matsayin mu na samari kuma ma'ana sai mu tashi mu ba da gudunmuwar da ake bukata tun gamo da katakon a wannan nahiya ba za mu gane ba ba za mu gane wani abu na ni'imar da muke ciki ba idan muna nan ƙila sai mun haɗu da wasu ƙasashe wanda kake gina ana to ko ashe ba abin haka ne wannan ko faɗa ba matsala amma dai ina tabbatar mana a faɗe ce zai shahada bayan an sare shi yake mahasanani alaihi masalatu wassalam cikin nasarar da ta ce bi nizmi umurikum duk abin da za ku tsara to ne da ku samu tsari yake mun jagoranci to Allah ta'ala ya tabbatar da mu akramukumullah Allah ya saka da alkhairi muna fata Allah ya dawo mana da su malam lafiya kuma insha Allah duk waɗannan mudu'o'i in su malam suka yadda to za mu nuna musu su dan ce wani abu saboda kada mu rasa kalmomi wanda sun fi gwal a insha Allah ta'ala zan mika abu ga shi ciyaman in akwai wasu sanarwoyi ko wani abu kakan addu'a da shirin sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
to alhamdulillah uh, wannan ya kawo mu karshen zama na wannan lokaci kuma in allah ya kai mu da daddare uh, kamar yadda na faɗa tun farko cewa malamin da zai gabatar da jawabi yana tare da mu kuma zai yi jawabi ne akan wato maudu'in da yake magana akan wato to shi kenan da in allah ya kai mu lokacin za a ji maudu'in da kuma shi malami din a yanzu kafin mu rufe kamar yadda aka saba malam abdulhamid bello zai mai ka kyauta ya zuwa ga malamin da ya gabatar da jawabi din ma salawata ala muhammad wa ali muhammad insha Allah za a yi sallah ne da salloli da kuma iftar assalamu alaikum